أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikima shi ne da kaddarawa shi da ikon shi ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na sirar annab Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda muke cikin wannan littafin mai albarka na biyun rahma wallafa al-professor Muhammad Sani Umar Musa rijiyar lemu hafizahullahu ta'ala idan ban manta ba darasinmu na ƙarshe mun tsaya zan mu tashi ƙaunin musannif rahimahullahu ta'ala bai'atul aqabatul ula bai'a ta wadda aka yi ta aka ba premier alliance a ce ma premier alliance alliance ta farko da aka fara yi wadda aka yi ta aka ba wato wurin shamratul aka ba amina na aka fara yin ta darasi na gaba na da ya gabata afwan mun ga yadda al'ansar suka fara musulunta yadda mutanen madina suka zo suka fara musulunta da ne da burbudin musulunci da ya fara iske 'yan madina aga ne ko yau insha Allah zan mu tashi bai'atul aqbatul ula Allah mana ga makatar da fadan gaskiya a yau muna ranar litinin 29 ga jumadal akhira ko jumadal akhira 29 jumadal akhira 29 gare shi yau 1646 wanda shi ne 30 ga watan 12 watan Desambar 2025 hijiriya in sahat Allah mana muwafaka na'am da hudu kullum ina yin bazan tsallakewa hijiriya ce mata da gargada wannan miladiya ce afuwar mata da gargada miladiya in sahat insha Allah Allah mana muwafaka Allah gafarta mana قال المصنف رحمه الله تعالى بلا الله يجيكن شي yace fasta 81 bai'atul aqabatul ula wato bai'a haka ce bai'a kamar a ce alliance mubaya'a da aka yi an zo an yi yarjejeniya mun maka alliance mun ba da kanmu wadda al'aqaba wadda aka yi ta a daidai wurin aqaba wurin jamratul aqaba amina an gane ko amina aka yi ta inda ake jiwa to nan ne aka yi ta me yasa aka ce mata al'ula tunda ai an yi ta biyu to wannan ta farkon ci ya ne aka zo menene titar din ta me aka yi a cikin ta malam yace ma ba'da amun min al-muqbil min al-muqbil al-ula inda al-aqaba ja al-hajj bayan shekara daya ai mun ga wancan wanda suka zo suna neman wato suna neman hilfa daga Quraysh har annabi ya isko sai ya ce musu shin kuna so in ba zo muku da abin da yayi wannan abin da kuka zo nema an gane ko to wannan da suka zo mutum har aka samu mutum shidda daga cikin mutanen wannan eh Khazraj mutum shidda sun musulunta to wannan mutum shidda bayan sun koma wanda suka musulunta ai sun yi ta da'awa sun yi ta kira wanda har mun gani hatta da aljannu falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin yayin da suka yi da saurare su ma aljannu zuwa suka yi suka je da'awa to su ma wannan mutanen na daga khazraj zuwa suka yi suka je da'awa an gane ku suka je suka yi ta kiran mutane aka yi ta kan a ce shekara kawai kowane gida ka je sai ka ji labara akwai labara annabi muhammad kowane gida a madina sai da ya zama to ana ambatan shi ai ya bayyana ya ne ya ne ya ne ya ne to wannan yanzu da shekara ta kewayo daman sun ce ba annabi za su isko shi bane insha Allah an gane ko an yi rendezvous to shekara ta kewayo hajji ta zo baki na daga ansar su ma sun zo ya ne wannan karin da suka zo musulmai isna ashara rajulan mutum goma sha biyu can shidda suka kai ko yanzu sha biyu sun dawo mun gane ko asharatun min al-khazraj wa ithnan min al-aws mutum goma daga kabilar khazraj da kuma su shida ne duka yan khazraj ko wanda mun ga ɗayansu da aka kuma an ce ya mutu ko kenan sun zama su biyar to yanzu goma suka dawo daga khazraj mutum biyu kuma daga aus su kuma wannan kabilar aus da khazraj ba su ga maciji yaƙi suke na hauka ba su ga maciji ko da wasa to amma kaga da yake musulunci ne sai aka aje kotan yaƙi aka aje kotan hayaniya aka aje komi kawai aka dawo gaba ɗaya za a yi tahiya da kamar a ce ma kabilar wani da wani tana yaƙi kuma haka gansu sun yi tahiya tare ai wallahi ba su sha hawa bai yiwuwa komin yawan su in an haɗuwa ina haɗan yarinta da ake yi haɗuwa goma haɗa goma na yarinta ka sa akwai irin wannan gabai in su goma za ku haɗu in kuna gaba da wani to su goma nan sai an yi haɗa to su ma wannan yaƙin na wannan na jahiliya haka ne haduwa goma gwabzawa goma sai ga su har sun yi bulaguro har sun zo makka wurin annabi mutum goma daga cikin nawa hadaraji mutum nawa mutum biyu daga cikin aus kenan kaga wanda ake matsala da su har suka janyo mutum biyu daga cikin wanda suke da matsala da su falaquhu sallallahu alaihi wasallam bil aqaba suka same shi a nan daidai wurin jiwa ko suka hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam wa baya'uhu bai'atul aqabatul ula anan suka mai premier alliance suka mai mubaya'a mubaya'a ta farko a nan daidai aqaba din nan na'am wa qad tahaddasa ubada bin samit wannan sahabin al-khadraji ubada dan samit al-khadraji ya bada labari anil bai'atul aqabatul ula akan ita wannan premier alliance ta farko an gane ko sai yake ba da labari ya ce faƙala ya ce kuntu fi man hadarar akabatul ula na kasance cikin wanda suka halarci wannan premier alliance din da annab sallallahu alaihi wasallam wa kunna suna ashara rajulan sinai ashara rajulan mu lokacin da muka zo alliance din nan mu goma ne goma sha biyu ne mu goma sha biyu ne muka zo wannan alliance din fa baya ana rasulullah ala bai'atin nisa a lokacin da muka zo premier alliance sai muka mai irin mubaya'a irin yanda yayi mubaya'a da mata wacce ce mubaya'a da yayi da mata idza ja'aka almu'minatu yubayyinaka ala an la yushrikna billahi shay'a ba za su yi shirka ko dai ga Allah ba wala yasrikna ba za su yi mi ba sata wala yaznina ba za su yi ba mi zina wala yaqtulna auladahunna ba za su kashe ƴaƴansu ba ai mun gani lokacin da annabi ya zo fatahu makka ko mata sun zo su yi mubaya'a da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masu za ku yi mubaya'a da ni akan ba ku shirka da Allah ko daya wala yasrikina annabi ya ce ku yi mubaya'a da ni cewa ba ku sata ba ku yi sata ba suka ce sun yi mubaya'a annabi ya ce wala yasnida da ba za su yi zina ba hindu sai ta ce me ta ce daman diya tana zina na umar ya ce daga na ya gane ashe da ita tunda ta shigo cikin mata kuma ta yi lullubi ta zo ta ce yau daman an taba ganin diya ta yi zina to ka duba abin da zai baka mamaki su a lokacinsu a samu diya ta yi zina abin kumya ne ko kuma yanzu babu bayan ɗiyan ne suke tattabka a share su Allah mana gafara Allah kare mu mamaki take wai ɗiya za ta yi zina annabi ya ce wala yaqtulna hunna kar su kashe ɗiyansu ta ce mun rene su suna yara kai kuma sai da suka girma ka kashe mana su mun rene su suna yara ai da aka je yaki ita hindu an kashe mata ko an kashe mata babanta ko da kananta ne ko ta ce to a yakin badar ta ce ai mu mun rene su suna yara biyan namu kai kuma sai ka kashe mana su wala ya atina bi buhtanin yaftarina ko to sai ya ce an mana mubaya'a irin ta mubaya'an mi ta wanda aka ma mata kenan irin wannan sharɗa sharɗa shine zai su zo su yi alliance an gane ko wadhalika qabla an yuftara da alaina al-harb yace wannan amma a lokacin ba a farlanta mai yaki ba babu yaki a cikin mubaya ka san in za ku yi alliance ko yanzu in za a yi alliance ai jekire ne ake yi sai an rubuta mi sai an rubuta dokiman na alliance da misali alliance ne zan mi kan kaza kaza kaza ga sharuɗan mu ga sharuɗan ku an gane ko in mun yarda an yi ittifaki ka zo ka yi sinye in yi sinye to shi rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai zano maka abu na musulunci kai kuma in kai yace an baka aljanna inda ya haka yi aljanna ce kai tsaye aka raba kai ka za a baka aljanna a lokacin kana mutuwa ta zama taka an gane ko to wannan alliance din kenan shine sai yace irin wanda aka mata yace kama a farlanta yaki sai ya faɗa ma sai yace ala Allah nushrika billahi ya ce shi ne alliance da annabi kan yi mu baya da mu ya ce sai mun yi alkawari mun doka ban mu shirka da Allah wala nasrik ya ce kan mu yi sata wala nazni kan mu yi zina wala naqtul auladana kan mu kashe diyanmu wala na'tina bi buhtanin naftarinahu ko baina aidina wa artulina kan mu zo da yankin ƙarya da za mu tsaga shi a gaban mu mu dinga yankan ƙarya muna kirkira shi wala na asiyahu fi ma'arufin kan mu saba mai a cikin abu wanda yake ma'aruf kyakkyawa abu na alkhairi to nan kaga shirka da Allah ita ce asas wanda sai an fara ture ta sai an fara tabbatar da ita a ture duk wani abu wanda ba Allah ba a bar Allah shi kadai sannan addini yake tabbata umuman shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya mutu in bai taba shirka ko dai ga Allah ba ka mutu baka shirka aljannan nan sai ka shige ta an gane ko au kama ta ake ruwaya sai dai ala hasabu gwargwadon zunubinka gwargwadon zunubinka gwargwadon gidan kaso da mutum zai yi ka san ai in ka zo baka baka taba shirka ba kuma kana bauta kana kana tabka zunubinka an gane ko to za a auna in zunubin ka yi bautar na yawa za a kai ka gidan kaso wankan wankan tuba gidan kasan ba irin na nan bane ba gidan kasan wuta ne fa Allah tsare mu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana Imam Malik yake cewa karamin gidan kaso a wuta da mutum zai shekara 80 ta lahira wanda shekara daya kwana nawa ne nan duniya shekara nawa zan ta tashi tunda kwana daya na lahira shine shekara 50 na lahira kwana daya a zo a yi kwana biyu a yi sati a yi wata a yi shekara sai a yi shekara tamanin shi ne mai karamin laifi an gane ko to za a shiga amma za a godu za a kodu za ka ga shi ma lukman hakim yana maɗan shi menene wasiya sai yake ce mashi mi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun azim kaga abin da ya fara mashi an gane ko ya dana kalka kuskura kai shirka da Allah saboda ita shirka zalunci ne babba saboda yana da kyau kowa ya karanci shirka kuma ya koyar da ɗiyan shi menene shirka dan su guje ta an gane ko dan su guje ta kana ga yadda ake yin taka tsantsan kan shirka wala nasr kalka yin karbar da sata wato kaga ita nan sata sata tana daga cikin abin da ka taɓa haƙƙin wani wanda tubanka barawo don ya tuba tuban shi in Allah ya amshi tuban shi zai yahe mai lahin da ke tsakaninsu wanda Allah ya ce kal yayyayi to Allah ya yahe mai wannan lahin amma kuma lahin wanda aka ɗaukan makayan yana nan haƙƙi ne sai ya rama mashi sannan mi sannan ta wuce an gane ko sannan ta wuce sai ya rama mashi kuma ya nemi gafarar shi an gane ko sai ya bayan ka maido mashi kayan shi sai ka nemi gafarar shi dan ka ka maido menene an gane ko dan ka ka maido kawai ka ce shi kenan a saboda sharadin tuba sai an yi gyara idza ka ga yana zuwa fa illa man taba wa aslaha ko sai ka yi tuba sannan ka gyara kidan sai ka nemi gafara wala ya zinina ya ce kar su yi zina a wani hadisi ala ma'anar hadis Allah yana yayi kishi farakor ga kowa kamar Allah kishi yana tashi kamar ya gabawan shi ko baiwar shi ta yi zina an gane ko Allah yana mu yana kishin wannan abu fesan shi ya fi ku kishi fiye da yadda kuke yi an gane ko saboda kare nasal saboda kare dangantaka da mutuntaka da in aka kasance a bar kawai mutum ɗan adam ya zama to kamar dabba kamar baha'im juya za ka yi sai ka ga a juya a kewaya ka duba ka ga dabbobi ka duba ka ga dabba ta yi jima'i da uwa a haihu da yi jima'i da ɗiya a aihu da yi jima'i Allah Allah musta'an da yi jima'i da jika kaga abin ya kasamci an gane ko ram yace wala naqtul auladana yace an yi mubaya'a da mu kan mu kashe ɗiyan mu ka san yanzu an ana kar a kashe ɗiya sai kaga wani abu ne gari wa zai kashe ɗan shi ai yanzu san ɗiya ake ko to shi kuma ai can da wa idza bushira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kasib yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yaduffuhu fi turab su ada in aka maka aihuwa aka aiho ma da mace abun kumya ne abun kumya ne al'ada ce ta jahiliya amma duk da wannan ha yanzu haka daga cikin mu akwai wanda suke da dan guntun al'adar nan kaji labari wani ya ce mata shi ta ƙara aihuwa bata sai dai ta koma gidansu yo ita ta ba kanta kashin mutum yana cewa shi wa bai san ba ya samu diya mata kaga wannan ta al'ada ce ta jahiliya Allah subhanahu wataala da ya tashi baka labarin yanda yake bada kyauta ka san haka ce ma alhiba hiba ita ce kyautar da kai baka yi karhin ta ba alhadiya hadiya ka yi karhin abu a baka an gane ko ataya shi ma kyauta ne kana iya a baka ka yi karhin ta kana amma aka ce ma hiba hiba wani don ne shi kuma don kaga ai baka yi karanci ba kawai baka shi ne aka yi sai Allah ya bada labari lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha Allah mulkin sammai da kasai nashi ne shike halitta abin da ya ga dama sai ya fara baka labari yace ya habu liman yasha'u inatha shike bada kyautar iya mata ga wanda ya ga dama Allah sai ya zabe ka ya ga dama ya fara baka kyautar diyamaci sai zaba ubangiji ya baka kyautar diyamaci sannan sai namiji ya biyo kuma yanzu ka duba a al'adance ma al'adance ma wanda suka yi tausayin uwaye mata ne haka ne ko diya mata sun yi tausayin uwaye wallahi diya maza sai dai bar mu dai Allahu musta'an diya maza dama dama dai muna dan tausaya ma uwayen mu mata amma uwayen mu maza mu suka tausaya musu irin wancan ba karshe amma diya mace a yanda take tausaya ma uba nasiya ma uba ba kamar namiji ba wallahi ba kamar namiji ba baka ji ba kana Hausa suka ce daga aihi mai kudi wanda ka aiwa wa mai kudi diya eh gwada ka aihu matan gwamna da ka aihu gwamna gwada ka aihu matan gwamna eh zaka dan yi morewa Allah bada gafara to kaga al'ada ne ka zo ka dinga minorizan aihuwa diyamaci kana kankantar da shi matsala ne matsala ne ba karamin matsala ba sannan akwai hadisin rasulullah da ya ce duk wanda Allah ya bashi ɗiya mata uku ya tarbiyyantar da su ya aurar da su an bashi ita an bashi aljanna ka tarbiyyantar ka aurar an bashi aljanna ka duba ka gani saboda ɗiya mata wato suna da daraja kuma musulunci ya ba su darajar su to su lokacin kawai sai su mimi sai su sai su ɗauko menene mace in aka yi maka mace zalla waje huhu musu waddan wa huwa kafin sai ka ga huska shi da yawa kirin yana tsamure huska yana huska an bata mashi rai a yi musu kuhu ala hunin an yadda su fi turab shin wai wannan aihuwar da aka mashi ya doke ta a wulakance kawai ya rike ta kawai ya maida ta saniyar ware ko kuma ya shi ya doke ta da ranta ya je ya binne ta sun sha binnewa Allah ya ce mana wa izal mawudatu su'ilat bi ayi zambin kutilat wannan yare da aka binne ta aka rimmi aka binne ta da ranta sai a tambaye ta mi kika yi aka kashe ki mi kika yi aka kashe ki to haka ne binne diya suke suna kashe su Allah mana gafara mun ga hikaya Umar ko wanda yake cewa abu biyu da yake a jahiliya suna bashi su sa shi kuka wani ya sa shi mi ya sa shi dariya mai sa shi kuka yace adiya aka aiwa mai yace ya binne ta yana rami tana kakkaɓe mai kasa a gemu ka duba ha tun tana yarinya tausayin shi take ya je ya binne ta haka nan Allah mana gafara na'am malam ya ci gaba da cewa fa in na'am fa in wafaitum falakum aljanna annabi yace musu wannan abubuwan da aka zana in kun cika su aljanna ce an ba ku aljanna direct menene kasu yi shirka kasu yi sata kasu yi zina kasu zo da yanken ƙarya kasu saba ma annabi a cikin ma'aruf kawai an ba su aljanna an gane ko lokacin fa babu sallah babu azumi ba a farlanta musu ba ba a farlanta musu ba ba a farlanta musu azumi ba kawai an dora musu wannan kasi shirka na'am wa in ghashaytum min dalika shay'an fa amrukum ila Allah azza wa jalla annab sallallahu alaihi wasallam yace in kun yi alghush in kun yi manahuci in kun tosce in kun yi tirishe a cikin wannan abin da aka yi an gane ko kadan daga cikin wannan fa amrukum ila Allah al'amarun ku yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala in sha'a ghafara lakum wa in sha'a azabakum in Allah ya ga dama ya muku gafara in Allah ya ga dama ya muku azaba na'am kenan kaga anan ka duba ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace in sun yi haka suna da aljanna in kuma suka saba me yace in suka saba bai ce ba yan wuta ne mun gane ko shi yasa duk haukanka duk hayaniyanka duk girgilwar kanka kanka tura mutum wuta mun gane wutan nan ba za ka bace ba ta babanka bace eh dan kaga mutum yana yi ce Allah shirye shi kawai da nasin aya da nasin hadisi masu aiki kaza Allah ya ce an wuta ne wanda suka mutu suna shirka kuma annabi ya ce inna Allah ya ce inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma ka kalli shakhsiya ka ce wani dan wuta ne wani dan wuta ne wutar ta babanka ce annabi ya ce in kuka saba wannan al'amarin koran Allah in ya ga dama akwai wani da ya yi ma Allah katsalandar ya ce wa da Allah bai gafarta mashi ya ci kaɓar da yawa kawai wannan ɗan wuta ne Allah ya ɓata da ya ce wane ne yake shiga tsakanina da bawana shi wancan bawan nawa na ya yi mashi kai kuma na zub da ayyukanka to ka duba ka gani kenan duk gilgilwa kanka duk abin da ka gani kana yi menene karka kuskura kaga wani yana wani abu ka ture shi ka ce bai ganin rahama Allah a'a kawai in ka iya mai adda yi mashi adda ka mashi nasiha kuma kai karan kanka baka san menene ba baka san yare karshen ka bai wallahi Allah ya ga damar ya rosa ayyukan ka gaba daya a sa kan tun duniya Allah ya kunyatar da kai ko kuma Allah ya ga dama ya sama wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura a mai da aikin kura abin shekewa an gane ko sannan in kuma Allah ya ga dama tun duniya zai kunyata ka akwai hadisi da ya tabbata dan kaga bawa yana zunubi dan kaga bawa yana sabo kake mai gori ko kake mai wani abu akan wannan zunubi ko akan wannan saban to bakka mutuwa sai Allah ya jarabce ka da irin wannan saban Allah kare mu Allah mana gafara to in annabi zai ce in baka yi kaza ba al'amarin ka wurin Allah waye sai ya ce ma wani zai shiga wuta shi ma annabi in ka ji an ce ya ce wani dan wuta ne bi wahayin yake wani wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha amma haka kawai kaga annabi nan sai ya kaitata masu al'amarin kuran Allah an gane ko al'amarin kuran Allah in kuka saba in Allah ya ga dama ya gafarta muku in ya ga dama in ya ga dama ya azabtar da ku shi yasa a cikin tarifi na alwajib alwajib mamman sani tarifi alwajib samaratu ruwa na'am ashe wannan karan ba kawance ba samaratul wajib in aka ce ma abu wajibi ne malamai suka ce in aka ce wannan abun wajibi ne sai suka ce ma samaratu ma yusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahaqqu tarikuhu iqaban kaga sai suka ce wanda in yayi abun nan yanda aka ce ayi za a bashi ladan shi cikakke yusabu fa'iluhu imtisalan li amri llahi wa li amri rasulihi kenan kayi alwajibi yanda aka ce ka yi shi zaka samu ladan ka cikakke sai malamai suka ce ma wa yustahaqqu tarikuhu iqaban in ka bar abin da yake wajibi ka cancanta a ma hukuma ba sai za a ma hukuma ba in ka cancanta kenan ba su bada ba wanda ya bar wajibi ya cancanta a mai hukuma amma ba a bada garantin ba za a mashi Allah shi ya ga dama an gane ko in sha'a azabahu wa in sha'a ghafar lahu an gane ko kamar yadda annabi Musa ne yake cewa ko annabi Isa yake wadi ranar tashin kiyama in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim Allah bayin nan ha Allah da yace kai kace ma mutane su doke ne su doke ka Allah kasu ba ba Allah ba na sama yace Allah tsarkaka ta tabbata gare ka in ni na waɗi kai ka sani ka san me ke raina ni ban san me ke ranka ba sai ya ce Allah in ka musu azaba na'am annabi Isa alaihi salam Allah in ka musu azaba bayin ka ne banda shiga yace amma Allah in ka musu gafara kai mai gafara ne mai jin kai kaga annabi sai shi ma da yahudi za a yi wannan al'amarin shi wurin Allah malai ya ci gaba da cewa wa inda ma aradul auda ila biladihim lokacin da aka ida alliance sun yarda duk sun ɗauki alkawari aa zan mai sun tashi za su koma garinsu na'am ba sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ahun mus'ab bin umair annab sai ya tura masu tare da su ya ce ku tai da mus'ab bin umair wa kana fatan min fitiyanin quraish ya kasance saurayi ne daga cikin samarin quraishawa mus'ab bin umair ya kasance saurayi ne wanda yana cikin condition video leaks mun gane ko ya musulunta yana koya musuluncin shi har wata rana aka ganshi yana sallah aka faɗa ma uwar shi bai san uwar shi ta sani aka kama shi aka daure shi ka san su daure ka suke su ma turki da kata da komi baka ƙara huda kai amma hana ka huda ba da wani ba matsala ne kai tunani yanzu a gida kawai baban kai ce sati zaka yi baka huta waje za ka kawai ya kashe ka a gida da komi da komi eh ka san hukuma ce ba karama ba to daure su ake musu abu har ya samu ya tsere ya yi hijira habasha ya dawo an gane ko karshe dai mus'ab bin umar da zai mutu likafanin da za a binne shi ya mashi karar in an rufe kawahuwa kai ya bude in an rufe kai kawahuwa ya bude mus'ab bin umar bayan ya kasance ya yi video leaks to lokacin da za su madina annabi sai ya tura da shi shi saurayi ne daga cikin samarin quraish li yuqra'uhum alqur'ana mus'ab dan ya je ya dinga karanta musu yana koya musu karata alqur'ani wa yu'allimuhum alislam dan ya koya musu yadda ake sha'anin musulunci wa yufaqihahum fi din ya faqihantar da su ya ba su ilimin fiqh ya fahimtar da su addini yadda yake na'am fakana yusamma muqri'ul madina mus'ab lokacin ana ce mai wato makarantin Madina Allahu akbar Mus'ab bin Umair wa kana wa kana manziluhu ala Asad bin Zurarata wato inda ya sabka lokacin da ya kai wurin gidan Asad bin Zurara ya sabka wa aslama ala yadihi khalqun kaseerun min al-ansar Mus'ab da yaje mutane da yawa daga cikin mutanen Madina sun musulunta hanne shi dan daga ciki har shugaban aus ko sa'ad bin mu'aza sa'ad bin mu'aza ina ji hannun shi musulunta lokacin da ya isko shi yana masa nasiha ya tsaya daga nesa yana kallon su ya tsaya daga nesa yana kallon su sa'ad bin mu'aza ya mus'ab bin umair hatta haddi ya mashi yace ka zo ka saurara in ka shi ka saurara ka fahimci addinin nan kai imani in baka fahimta ba na hasa kiran mutane akan shi ka duba haka ga sika dan yana da confidence da kanshi kuma dan ya san shi Sa'ad bin Mu'adha mutum ne gaskiya dai eh safiyar kawai dan bai zo bai saurara shi yasa bai imani ba yace yazo Sa'ad bin Mu'adha da ya saurara kuma ya imani yayi imani Sa'ad bin Mu'adha ya kama a cikin yaki sosai a lokacin Sa'ad bin Mu'adha an halbe shi a gazwat Handaq ko an kashe shi an cike shi a gazoto handa yakin garu da aka yi lokacin sa'ad ya yi addu'a ya ce Allah in dai har akwai sauran yaƙi tsakaninmu da ƙwarai shawa Allah ka tada da raina in kuma babu shi Allah bai cewa a complete ka amshi shahada ta kuma haka aka yi Allah ya amshi shahada shi ai ba su ƙara kawo musu yaƙi ba da aka watsa a hasab din nan annabi ya ce daga yau ba su ƙara yaƙi shi kenan ta ƙare an gane ko shi kenan ta ƙare annabi ya ce ba su ƙara yaƙin mu da aka ma yi haka da aka ga sa'ad bin da aka ba shi labari an watse tun nan sai ya sa akan shi to shi kenan khalas khalas kawai shi kuma sai ya roƙi Allah ya amshi shahada shi to Musa Abu bin Umair manya manyan ansar na Madina a hannun shi suka musulunta yo ya kake ganin ladan Musa bin Umair annabi da yace la yahdi Allahu rajulun wahidun khairun minka ko khairun laka min humrin ni'am wato annam wato namiji ɗai ya musulunta a hannunka Allah ya shirye shi a hannunka ya fi ma a baka garke da jajayen jajayen rakoma su ne manya-manyan kayan sufuri a lokacin kenan mun sa bayanin hadisi nan Allah mana muwafaka mala ya ce durusun wa iba darasi da lura da zaka ɗoka a cikin wannan wannan bai'atul aqbatul ula ni zaka fuskanta ka gane ka doki darasi kuma ka lura mala ya ce ma annal islam يذهب جمع الفراق جمع الفوارق والعداوة ويزهر أتباؤه في في وحدة واحدة من أول لحظة يعتنقونه أتباعه إذا كانوا على الفطرة شي مسلم شي دكاكي غني yace duk wani wannan rarrabuwar kai an gane ko duk wata rarrabuwar kai da wata kiyayya da ƙeta da baƙin ciki na juna kuttu da ke ciki musulunci yana watsa shi in dai kuna ƙiyayya junanku kuna da kuttu tsakaninku kuna da ƙiyayya in kuka shiga musulunci lahaza ta farko kuka kama shi kamu na kirki an gane ko kuka kasance akan fitra to musulunci yana watsa ku an gane ko saboda mi saboda shi musulunci duk wanda yake musulmi al-muslimu akhul muslim annabi ya ce wa kunu ibadullahi ikhwana ku kasance bayan Allah wasu irin ƴan uwa na juna ƴan uwa na kirki na ƙarshe an gane ko saboda almuslimu akhul muslim shi musulmi dan uwan musulmi ne yanda kake ji dan uwanka in dai wannan musulmi ne to dan uwanka ne na kusa babu menene babu bambanci ba komai da ka kalle shi in dai musulmi ne kai musulmi ne to wannan musulunci shine me millata abikum ibrahim tafarkin wato babanku annabi ibrahim kawai duk musulmi dan uwan musulmi ne an gane ko kenan wannan abin sai kuma ce da adawa to kai yanzu in dai da hankali na kirki ka a same a same ka kai da dan uwanka kuna gaba kuna adawa dan uwanka a cewa da kare basu ga maciji ai ka gani sai dai in hankali ya gushe to kai musulunci ya hada ku duk wata adawa ta baya ya rusa ta an gane ko Na'am, sai Malam ya ce ma fahahuwa a da adhaba shahna'u bayan al'ausu wal khazara fi awwali sana. Ga shi kana gani shekara ta harko da musulunci ya shiga, ya watsa ƙiyayya ta kirki wadda take tsakanin ausu da khazara shekarar farko da musulunci ya shiga. Cikinsu, dukkan ƙiyayyar nan ta shekara da shekaru da suke ciki, musulunci ya watsa su. Fa yaqdimu wafdul aqaba min ausin wa khazraj kana gani hawai har suka yi bulaguro tare inda ne kamar yadda muka haɗi haɗuwa goma bugu goma to wai yanzu har an yi bulaguro tare kusan katsan sankant kilometer an hazara shi su goma yan ausu guda biyu da ko da hasu ba sai sai ba su cinye su ka gani amma aka zo lahiya lau aka koma lahiya lau sanadiyar bi musulunci ya hada ai duk wani abu shi yasa wani malami ya ce duk yadda kake kiyayya da mutum ka duba girman kiyayyar da ta hada ku ka duba girma abin da ya gama ku shine musulunci ya siki kaga ai musulunci ya iya roshe waccan ke iya komin girmanta ka duba ka gani misali ya kai a ce ma wane shi ya kashe ma ubanka wanda zaka ki shi wane shi ya kashe ubanka kana kallo shi ya kashe shi eh kuma ka zo ka rungume shi kamar ce kawai musulunci ya hada shikenan khalas tunda ka duba sahabban nan da yawa da yawa gaban idansu aka kashe ubansu wanda suka kashe ubanninsu suna nan gaban idansu amma ya aka yi dawowa suka yi lahiya lau lahiya lau aka ci gaba utuba utuba ai hamza ya kashe shi ko yana kallo dan shi yana kallo amma kuma aka zo aka sa aka ci gaba da mu'amala kuma lahiya lau kamar ba a yi koyi ba musulunci ya sha'i Khalid bin Walid yana kallo aka kashe mai uban shi yana wannan kai an sashi tsaron Makka aka kashe uban shi aka zo aka bashi labari yana musulunta cewa ya kawo mashi ayoyin da ta tattaki uban nashi aka ce yace ma Salim Salim yace mashi a a Qur'ani akwai ayoyi da aka bari in karanta ma yace Salim an ce mini kai kowa iya karatun Qur'ani karanto mani passage din da aka ka tattali babana ya ce so ne nake wannan hamiyyar ta hamiyyar jahiliya in fara watsa ta irin musulunci da kyau an gane ko ya zo ya karanta mai yana karanta mai yana maimaitawa yana kuka ya watsa ya sannan ya shiga kuma ka duba halin fito haka din da ya yi ikrima dan abu jahal ikrima dan abu jahal tare da shi suka dinga fito haka shi da khalid dan yana mai mana dan yana mai sara a haka suke shiga ɗaya yana sharar dama ɗaya yana sharar hagu kasan sistem ɗin yakin su ne sai a maka mine ne a maka wasu kotun dama wasu kota hagu wasu a tsaka an gane ko kenan yanzu in an zo ana yaki yan dama suka taro ku can yan hagu suka taro ku yan tsaka su taho sai a sanya aka maku zobe to an aka maku zobe ai wuzet fuci ta kare maku duk inda ka huto zaka tsere mutane ne an gane ko ai shine Khalid bin Walid kan ya musulunta yayi ma musulmai a Uhud an gane ko musulmai ya masu a Uhud sai ya tsaya can baya musulmai sun kori kafirawa shi kuma sai ya biyo su ta baya don sai suka bude haka suka musulmai mana mai sara gaba baya sai suka kewaye su sai aka musulmai sobe anan ne aka kashe musulmai kisa sosai sosai musulmai sun ci har ana aka kashe amma annabi sallallahu alaihi wasallam Hamza an gane ko Mala ya ce ma darasi na biyu da zaka lura da shi shine ya ce ina ya tutta ma bilikhtiyari da'iya. Na'am, ya ce lura cikakka da annabi da ya yi domin wurin zaben wanda zai tura safir ɗin shi, ambasadar ɗin shi. Eh, an gane ko? In zaka tura ambasadar, zaka tura da'iya sai ka lura da kyau. Menene ai ba a haka bane kawai a cewa da tashi ka. an gane ko me yasa a lokacin ba a tura Umar ba so a ce ta bubbuke su Allah ke ai ka gani ba a tura Umar ba ba a tura wa ba ba a tura Ali ba shi ba zahin gare shi an gane ko ba a tura Abubakar ba sai aka nemi saurayi mai jini a jika mai fusahatul kalam mai tahiya da yanayi sosai shi yasa kaga ba kullum ba za a ce babbai kamata ya jagoranci kasa a'a ba kullum bane ai mu yanzu al'adar mu wata al'adar mu kawai a ce ga babba za a yaci yaro a'a musulunci kullum yana mura'at ina za a samu maslaha ama ba a kallon maslaha khasa ba a kallon mi ake ce mishi menene ake kiran maslaha intérêt personnel merci barakallahu fika ba a ɗauka intérêt personnel sai a ɗauki intérêt na wanda ya haɗa kowa da kowa da ana ɗaukar personal sai a ce a ga wanda dai latijawa ne kuma sun jima a musulunci bar dai su je su ɗan kula da can dai an gane ko ko a ce a wannan hada su aka yi gwagwarmaya ba mai a yi musu minista a yi wane ne a a musulunci ba wannan mu yanzu siyasa ba ya haka ne ya shekara nawa yana gwagwarmaya kawai a kashi shi ma ya mai da kuɗin shi haka ne ake yi a kashi ya mai da kuɗin shi mana Allah mana kafara to ana duba intere na kowa na jama'a don a daidaita komi ya je daidai an gane ko kaga sai aka kawo musa ka duba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya dauki yesh babbar runduna ta yaki babbar runduna ta yaki za ta huta aka dora dan dizuitan shine komandan dinta yesh usama yaro dan dizuitan aka dora mai latijawa yan shekara 40 50 da duk wanda sun girme shi yanzu mu ne cewa za a yi duka yaushe aka gaban ba aka haihi uwar ka ba za ce ba kai din ba cewa za a yi uwar shi ma gaban ba aka haihi amma duk da wannan bayan rasuwa annabi kamun rundunar nan ta dai sahabbai sun ce da dai a sauya usama da farko suka ce a dan shinkirta rundunar nan abubakar ya ce wallahi rundunar da annabi ya zaɓo da hannun shi ya haɗa bai isa ya tsaye da ta ba ta sai kawai suka ce to da a sauya usama usama ya yi karanta ya ce annabi ya zaɓe shi ni zan sauya shi ce wallahi su to kaga kullum za a iya samun kamar bayanin da muka yi satin da ya wuce ubanni su dinga hira da ɗiyansu su dinga ɗaukar shawara wallahi ɗanka sai ya baka shawarar da za ta amfane ka ta amfani gidanka gaba ɗaya yaro ƙarami kana kallon shi eh Allah ya mashi wata ilhama ya sun zago ma wasu zance ka rasa wahayi aka mai bare yaran ne yanzu masha Allah Allah ya muwafaka to shi yasa sai a dinga kallon maslaha amma ba a kallon a ce ga wanda ya kamata a kawai wanda ya cancanta shine malam yace ma faqat tawaffara bi mus'ab iddati sifati saboda mus'ab ya hada wasu sifofi da yawa fa ila janibil hafazuhu lima nazzala Allah min alquran ana zak yace a wannan a lokacin ka gani bangaren har da shi ta qur'ani ya har da ce qur'ani an gane ko ya har da ce qur'ani sosai shi yasa mahardacin qur'ani mahardacin qur'ani yana da daraja tun duniya bare lahira wallahi in baka hardace qur'ani ba an sha da kai il ne fa an kwarta lokaci bai kure ba akwai wanda sai da suka yi shekara 40 suka har har da kuma su hada shi il ne fa an kwarta duk wanda bai samu ba ya hardace wanda kuma ya hardace kuma annabi ya ce to wallahi ku kama qur'ani saboda ya hira ku yi mazabbacewa yanzu nan hafizan nan namu a tsare masallacin da a ce za a yi musabaka hafizan na rantsi da Allah ba da ba kowa ba zai huta hafizan in sai garraba a gwada dan mala a fara Allah mana gafara wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura Allah mana gafara wannan aya in kana karanta ta sai kaga kamar yau ta sauko mun kaurace ma qur'ani mun kaurace mashi to ka duba darajar mai ƙur'ani tun duniya bare lahira a gane ko mai ƙur'ani tun duniya yana da babbar daraja ina ga an je lahira za a yi mai ado malabis anwarin minar taji wal hula a ya ce hani an wari an wali da ka alaihima malabis anwarin minar taji wal hula uwayenka da farko dai da mara an tashi kyama wanda ya hada ce ƙur'ani uwayen shi za a musu ado a sanya musu kayan ado masu haske bala ya ce fada zan nukun bin na jil inda su za'i in amma uwayen shi haka shi tunanin ku za a bashi sai ya ce ma ula'ika ahalullahi wa safotul mala wannan su ne ahalullah Allah sa mu cikin su kaga musu abu ya har da ce qur'ani wa ma'rifatuhu bil islam sannan kuma ya san musulunci yanda ya kamata fa huwa yatamayyazu bis zakati wal fitna ya keɓanta musu abu da kaihin hankali a lokacin da kuma fitana da hangen nesa wato tunani an gane ko? na'am malam ya ce ma wujudul ard wal qudra ala wujudul ardi da kuma kyakkyawan bayani an gane ko shine wal fitan baitin nan da nake son kawo kaifin kwalwi wanda ya zo riyadu salihin inna lillahi ibadun futana talabu dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufna mala yace ma inna lillahi ibadun futana Allah yana da wasu bayi masu kaifin hankali masu kaifin tunani saboda tsananin kaifin hankalinsu da kaifin tunaninsu Allah wannan mala yace ma talabu dunya wa khaful fitna sun saki duniya sun mata saki uku kuma sai na jin tsoron fitina to mu dai ina ji har yanzu dai auren nan namu da duniya akwai shi Allah bada gafara da yawa daga cikin mu sun kasa sakin duniya sun mata saki uku bayan Allah na kirki suna tsoron fitina nazaru fiha falamma alimu da suka duba a cikin duniya suka gani cewa ita duniya annaha laysatil hayyin watana ba gari bane na zama ga dame rai duniya ba gidan zaman dame rai bane ba ja'aluha lujjatan wattakhazu sai suka doki duniyar nan wata irin teku ce mai zurhi sai suka doki salihal a'mali fiha sufuna suka doki ayyuka na kirki suka maida su shine mi bato bato nasu na tsallake wannan duniyar gaba daya to kaji musa'ab yana da kaihin hankali ga kuma jauda wurin bayani ya iya tsara ma bayani yadda zaka fahimta kasan wannan shi ma baiwa ce baiwa ce Allah yake ba wanda ya ga dama yanzu zaka samu mutum sai ka same shi da ilimin da komi amma ya zo ya ma bayani wallahi baka fahimta baka fahimta ko da wasa bai da pedagogy merci ka ji ana professor ne doctor ne yayi ta bayanin kawai dai Allahul musta'an gwada ka je ka karanta mujil din shi kai ganewa ta mujil din da ka saurari bayanin shi shi kuma wani da Allah ya bashi bayani sai ka gaya ma bayanin awa ɗaya cikin minti goma kuma ka fahimci komi akwai su wannan masu pedagogy to haka Allah yake ba wanda ya ga dama an gane ko kuma su wannan wa pedagogy wani bi ba daga ilimi ba ne ba wani sai ka ganshi gashi nan dai kawai Allahul musta'an wal qudra ala al kuma Allah ya bashi wato kudura akan zai dinga eh yayi ikna ɗinka menene kana astaghfirullah ya tabbatar da kai ka yarda dai ka samu garanti ya kana ya baka hujja ivala ya yi convention ɗinka merci kai hausa saka dinka mana ko dan kana bazawar mai kake mana faransa ya baka hujjoji da zai tabbatar da kai ya yi convention ɗinka the brave convention ha ya gamsar da kai yawwa mu'azin barakallahu fi kai gamsar da kai to Allah ya bashi wannan Musa'ab yadda zai gamsar da ka yadda ka kaga ai da Allah ya bashi gamsarwa yayi Masa'ad bin Mu'aza kaga ai tahaddiya mai defi ya mai lanse ce ai zo ka ji in baka yarda ba an fasa in ka yarda kuma ka shiga musulunci mala yace abu na uku hadarul bai'atul aqbatul ula isnan isnan min aus mutum biyu da suka zo daga aus cikin bai'a wa hadha tatawwurun muhimmun li maslahatil islam wannan ci gaba ne mai mahimmanci kan cewa maslaha ta musulunci gaba ɗaya faƙadis ta ta an nafaru sita min alhazaraj an ya tajawazu ƙissatu sira a dakile wannan mutanen shidda har sun samu iko sun samu dama su ɓadda wannan ƙissa ta yawan yaƙe-yaƙen nan a liya ta wadda take tsakaninsu wa yuhdaru ma'ahum sab'atun judud kuma har su zo da wasu guda bakwai sabbi an gane ko ai can su shidda ne kuma yanzu suka zo su goma sha biyu da mu mun ce ɗaya ya mutu kenan ɗa nawa aka kawo sabbi ɗa bakwai sabbi da aka kawo fihim isnani min ausin an samo su khazraj din shida shida har suka zo da mutum biyu daga cikin aus wa haza ya'ani annahum waffu bil tizamihim allati qata'uha ala anfusihim fi muhawalati ra'ab as-sadd nam sada'i kaga kenan sun yi kokari akan cewa sun ɗauki niyya za su watsa da'awan nan ai da da suka yi da bayani sun ce ba annabi zan mu je mu watsa wannan mutanen in Allah ya hada maka su babu namiji fiye da kai kuma haka din aka yi to sun watsa da'awai a shekara guda har suka samu mutum bakwai yanzu gani za a kai kawai mutum bakwai nan saurin samu zai yi a'a wallahi taurin kan mutanen lokacin da suke da kafuwa akan akan wannan ɗinsu da izza da girman kai da jiji da kai an gane ko su zo su yi a gan sun yi taraju'i kan abin da suke da ai yanzu ma muna da su a cikin malamin mu Allah musu gafara su ce a a in shekara nawa ina cewa abu kaza ne daidai kuma yau dan na gane ce ba haka bane ba ai duk wanda Allah ya ba dama ya dinga taraju'i kan abin da yake batil ya gode ma Allah wallahi da yawa suna nan sun san akan kuskure suke amma girman kai da izza da san duniya ta hana su su dawo Allah mana muwafaka Allah kare mu kaga har aka samu mutum bakwai an gane ko wa tawjih tayyarun li dukhulil islam fil madina yana nuna ma wato alamomi na shigan musulunci a cikin madina ausihim wa khadrajihim qabila aus da khazraj gaba daya wa tajawazuhum as-sira'ul qabaliyya al-qa'ima da kaudar da wannan yaƙe-yaƙen nasu na kabilanci wanda yake tsakanin su al-qa'ima wanda yake tsaye tsakanin su mala yace as'ila lil muraja'a tambayoyin da zaka makanka dan ka samu kai muraja'a ka gane in ka gane darasin mala yace fi ayi sanatin arada arada nafsuhu ala nafarin min al-khadraj wa kam adaduhum wace shekara ce annabi ya zo ya burjurto da kanshi ya fara bujurto da kanshi akan mutanen nan na Khazraj kuma mutun nawa ne wannan darasin ne na wancan satin ko tambayi tana cikin wancan darasin kaifa kana asaruhum fi qaumihim lamma raja'u ilaihim ya ne tasirin su yake a cikin mutanen su da suka koma cikin su mini wani tasiri wace gudunmawa suka kawo kama adadul ladina qabaluhu fil amil muqbil bil aqaba mutum nawa ne suka zo suka fuskanci annabi shekara mai zowa da aka zo wato wurin jamrat aqaba mala yace tambaya ta hudu ma hiya bunudu hadhihi al bai'a menene sharuɗa ko ka ce meye titir titir da annabi ya zano masa a cikin wannan alliance din ai mun ji alliance din sai da aka zano wasu titir ko wanda aka ce in sun yi su za a sa su aljanna to menene su wane ne tambaya ta biyar yace ma man safirun nabi sallallahu alaihi wasallam ila almadina li yu'allimun nasa ad-din wane ne ambassador na annabi da ya tura madina dan ya koya wa mutane addini mi sunan shi mala yace tambaya ta shida ma hiya durusun wa ibar fi kulli hadhihi fi kulli fi kulli hadiya wani darsa ka doka da kuma menene ka lura a cikin wannan darasin duka da aka yi mi ka gane mi ya zama ma akai eh lokaci yayi ko sai dai in Allah ya kai mu sati na sama in muna cikin masu rai da lahiya da ikon jin karatun sai mu tashi bai'atul aqbatu thaniya alliance ta biyu da aka yi da annabi da mutanen madina kuma mu gani satin nan in allah ya yarda su wa'annan mutum goma sha biyu mutum nawa suka kawo can shidda sun tafi sun kawo nawa sun kawo bakwai an gane ko shidda suka tai suka kawo bakwai ɗayansu ya, ya mutu ko yanzu kuma su wannan sha biyu ɗin da suka yi saura wanda na ya tafi to su kuma nawa suka kawo fata abin da muka yi daidai allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi karamci ilimi ne da gare mu Allah ya hima na shi ya share shi daga kirzan mu Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin rabbana qad hawaijna wa hawaij kullu man awsayna bid-du'a wa man awsaynahu bid-du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin Allahumma rabbana wa qad hawaij kullu man lahu haqqun an nad'u lahu ya arhamar rahimin Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina warhamna ba'dahum wahshurna ba'hum ma'an nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada' was الصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته